بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفرين واجعل المسرح ناصر الحقيق الحقيق الهادي اصحابنا المتقين وعلى اله حق قدره وامتياز عظيم وعن ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى في سيدنا وسبحانه من البركة كانت الجمعة أن مثلا من البركة في سيدنا الإسلام الثاني أو في قبل سيدنا الوبيل أحمد الله سبحانه yayin da zai suka gabatar wa wani masallaci a yau na da shida ga watan rajab girman Allah su bani sallah da watan zama da yake ta dubu ɗaya da yi biya da yake hudu wanda ya yi na ainihin sha bakwai ga watan biyu yana iya duka biyu da da uku a kan gaba da ainihin karatu da gaba gabatar wa a kuma gaba gabatar da jagora alhamdulillah malam ya wajidalata imamu da ke kura a bayan kwakwan da maka cikin sassaji ala yadda ilimin ka ya tsara wani abu ko ya rage ainihin kama da tasiri a ainihin kama da tasiri nan sai ta ce gyara Isirin ya tashi da kakarai kamar sassafi, imana zai zama ta yasiri ba, yake abu subhanallah in ya dawo in ya dawo daga samun aiki da yanka kuma na yana zuwa mai ta kama shi to a nan wani ita wani cewa yake nan wani da rasa imam kuka tilula in limanin ka yi zauna a raka a farko an sani an yi raka da ba a zama sai ya san yi raka ne yake to yi misali yi manta yi zauna raka a farko a awin tsari sati ko kuma yi zauna raka a uku misali a ce sallah a za a ne ko da aka ko ya ne zana da kan ko ya ce ko kun ka tashi wala ta ji fa'u kar ka zauna tare da shi a kan ce kawai wanda ya yabo a duk abin da yake yi ne koyi amma yi kuskure ba ba za ka ji ta ba bi ma da wasu wanda koyi ya zana da kan ko ko da kan ko ko kuma sai an yi raka a kiwa sallah su ba sai dai ka warka a da uku ka ga yake kai an ce ga watan biyayya amma ka kare ne ko sura ne ba da kisa ba yana da yake kiyasi da cewa a wajibi ne mutum ya yi wani gaba biyayya kuma iyayen da biyayya mutum da mawabin da biyayya haka ne amma mutum yan biyayya nan ba wai a kan samu Allah ba ina kan samu Allah ne ya ta asali ma ruki ima ta yi kwari shi samu Allah ne ba a biyayya to haka wannan shi ma yi ne kusure ni ka wata raka cutar da shi yawa na fi kamar da tafi ya ce ba kuma da shi ma'u a tsakiyar da wata da shi wa in ta jada a wa yadda wata raka saniyarta ya ce har yanzu ga da tsaye in yi su jada daya kun sani ko wata raka ta da su jada yi ya yi su jada da ya ce wata jada da ya ya ce ba tafi ne ne kamar da tafi limana kamar da tafi wala ta kuma abu karka ta yi kare ta ya tashi ya yi da ya ci jira ne ko ne ya yi wanda zai ya dawo ya kare da sauran su jira ne karka ta yi share da shi illa an ka ba a abin kuyi idan ka ji tsoron sai kuma ka yi tsoron ba zai kare rubu zai gudu da ka yi ya ce to ana kan fattari ka bi shi ala ya ce fa da wannan raka din haka ka kada na ce ya ce fa da wannan raka din wanda su jira ne sai tsoron zai rubu da ka share shi ya ce to daga nan wala ta ji ma'auwa da zalika daga nan ba za ka zauna tare da liman ba bayan haka a lafiyar sani ya ce ba za ka raya ba za ka zauna sha raka a daya biyu ba ba za ka zauna sha raka na hudu ba ma'ana tun da har ya bar su jira a raka an faru to wannan raka an in har ya kulle ta ji to dole ya yi da wancan raka sai ka yi su in ya kawo na jin shawarar da liman kai kuma ba za ka zauna tare da shi ba domin wancan raka ba ta shiga ba ya rage shi tara daya za ka kaddara ya ce bari ta ba ta da shi a na biyu ba haka nan ba ta da shi a na hudu ba mai zuwa na kawo farfa ce bari ta lallai dole ne an kawo ƙariya domin ta farkon ainihin ba su jira an ji ba da ita ya ce da garin ba ka tare shi a raka da yi ba ko raka da yi bai ya sallama idan ya yi sallama imana an yi sun zo a raka da yin sai ka tashi ka yi ya sai ya dawo ya yi in ya kawo na hukun an ce karka zauna tare da shi to ka tashi ka yi ne domin a raka da hukun wani mafada ba ya su jira da yawa su jira da ya yi mafiya ana kaddara ya ce farka ita ta hukun liman a wurin kai ce ta hudu da aka wata da sha da hudu sai ka tashi kai ne bai da sallama idan yi sallama ba su kira ka ta kufra sai kai ka kara wata raka a daban badalan ni na raka abin da ce a kai ta ha a maimakon raka da ka je farka ita kuma na raka da wani su jira ne ba bayan yi yanka ne da ke aka tashi ka tsaya ne can ita ce gama da yansa ina yin sallama sai ya wani tasiri ko raka da farko idan wani tasiri ke wani ya kare sannan su jira ba ina da bai kara wannan su jira ba dole wani raka ya bai jira yi mutum ya kunna raka da zai ke jere ta da haka in ya gyara wa kuma ainihin a raka na hukun sa kai da tashi ne ne in ya yi ya yi sallama sai ya kawo raka daya kana da ainihin jini a kan wancan raka da ta jefar da ke jira daga nan kuma za ka yi sujjada kamar yau sun nuna wannan salam sai ka yi sujjada kamar yau ya ce bayin kun kun jama'a da kun ko kun kasance kun jama'a ne kuma da kuna da yawa hakan ya faru kun masa tasdiki ne na ya gyara ba ya ce fara abdan abin da ya yi shi ne in liman ya zauna a raka na hudu ya yi sallama ba an ce mutum sai ya kawo ta raka ba mai hukumance ta farko da wani sujada ba in ku jama'a ne ku tura mutum da ya cikin ku sai ku kwanta raka fashin ima da addinin da za a yi ku tura ba da abin da wani fatin walida ya wata da mutum ɗaya daga cikin ku ya ce mu da kuma cika muku sallah wa in za da imamu su da wani hukunci ka ga wani hukuncin wani yanzu ya ce wa in za da imamu su da zan tsari ta da in liman ya ƙara su jira da uku kamar da wani zai su jira yi ba ko shirka sai ya kawo su jira da uku ya ce masa fin dini wala ta zima wa kamar da tasbihi kan kai su jira tare da shi su jira na uku ka kare ne kamar kana da kwaya da kare ne kawai ka da uku ka kare ba ka tare to nan ma yi ta kama sana kamar tasbihi kan kai su jira tare da shi bai ya kama da imamu ya wani sai in yi mai da tashi zuwa da kare biyar ya ce a tafi a hukumanta ya kanan mutuwa wanda yake da yakinin cewa ainihin raka ta wuri ya yi ƙinin wajibcinta mai bi shi abu shakka bi ko kwayo ko kuntar da kuma raka da biyar ne kuma raka da wuri kamar na biyar kamar na wuri shi ma da yi shi ya ce wa jiran zaman ce kana ziyarar da ha wanda yake da ƙinin kuma raka da biyar ne shi ko wajibi ne zauna kare da yawa lalle fakin jalasar awwal idan na farko ya zauna waye na farko shi nan da ke yakinin cewa ya kana jirar yana da yakinin cewa ainihin a na hudu ne yana da yakinin cewa na hudu ne ko kuma na farko kamar na hudu ne kamar na biyar to shi na farko ke idan ya zauna kuma yana da yakinin cewa na hudu ne ko kuma na farko sai ya zauna ya yi liman wa kama tsani na biyu ko sai ya yi ke baya da biyu shi ne miyar da ke cewa ta da biyar ne amma wani ya tashi ne da mutum ya ce to fadalar sallan a fadalar salatu sallar ta kaba wannan shi ne hukunci ilimin ya tashi da ya kayi ya raga a kamar sallar isha ya tashi da kawai ta da biyar kai da ake sallar ba kamar ta raga da nawa ake yi to dole ne ka je yau in kuma ta nuna baka yi ta ba sallar ta kaba ce ko kuma kana kokon ta wannan biyar ne kamar na hudu to ai liman shi ne jagora yana da yakinin cewa shawarin da yanzu na hudu ne to dole ne kai da suna kara kokon in ko kace ne ka zama sanar da tafi shi kuma wannan ai ya da yakinin cewa raka ne biyar ne fa to shi zama zai yi ta tasbih ya sai mai ya dawo in kuma yake ya tashi ya yi ta zuwa da biyar ne kuma sanar da tafi lalle shi na wannan ma ne ke nufi wannan yana cikin da yake cewa idan liman ya zauna a cikin wurin da ba wurin zama ba ainihin a masa tasbih karfe shi in ya bar sujjada ta biyu wanda ta yi tare da shi kamar ta biyu a ce ya dawo in ya ci gaba da sallan kuma ka shigo tsoron zai kulle wata raka a kuka nisa sai dai daga nan ba ka mata da shi raka da yin raka na ruwa kamar yadda muka faɗa za ka ci gaba da tsayuwa ne kawai yayin da ya zo na da koyi ka biya idan ya yi sallama ka ƙara raka a ɗaya ainihin tana mai mai raka na farko da bayan cikin ba wanda liman ya bari tana mai ginawa a cikin ayyuka da kuma ainihin zai na sallah limana za ta yi karatu yadda ake yi misalin bayan yana da yawon sannan daga nan ka yi jiran kabi mai ta zai yi kabi ya ce saboda ƙaruwar raka ƙara raka da ke da kuma rai dama in ainihin ba ce kabi su ƙaru ana yin jayar da su jiran kabi bisa wani ke wannan na kasa wa gada wanda ya rike ƙari su jiran kabi salami ya yi jira ainihin kafin sallama wannan kenan idan aka ƙari da faruwa cikin wannan sallah ko an samu rai ta biya ne da tsira ya to a wancan din sanan kuma ya ji ya kara raka wannan kenan da aka yi ne ya kamar zai so da wani yake tambaya ya ce ya kai haka kuma zai tsira da wuri bayan kuma ya kara raka da sauransu to hukunci ne su faru da wuri ya shi wancan sallah ko ba ya tashi to dan wancan zuwa musu biyu to kawai da yake da jayar ainihin ba wannan kenan a yace a yana nufin muhayyar idan liman ya yi sujjada na uku ka saba masa karka nisa karka yi sujjada tare da shi domin kai an umarce ka da bin liman ne a cikin sallarsa inda ya yi daidai ba inda ya kuskure ba sai ga nan ce kai koyi da liman ko in ya saba ma ya ba ta koyi da shi ba sai kamar tasbihi ya gyara a ilimin ya tashi zuwa raka'a ainihin zai biya zai yi kari kenan to shi kenan in ma sallar rubaiyya ne sun ake raka a hudu in da shi ne biyar za ka yi ta ko kuma sallar da ake yin ainihin raka uku in da shi ne ka raka na hudu kamar magariba za ka yi ta ba ko sallar da ake raka a biyu in da shi ne ka raka uku kamar sallar asuba na ma ba ka yi ta ba yake amma duk wanda yake da iya cewa ba tsari ba ne wajibi ne ce ta shi ne so da shi ana sallar da sarrafa mu aka yi ba kawai fi yi mata in ya zake kuma ga wasu zona shi ya zona su sallar da tabaki lalle sannan wanda yake da yakinin cewa ainihin tsari da shi kuma kawai so da ya bai an yabi da ya sami tashi shi ma kawai bai tashi shi ma da sallar da tabaki lalle ya kawo yake domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sayyidina Anas wanda ya riga ya karanta shi yake cewa da shakka da shakka a rubutun salatihi ولم يجلس اثنتين صلى الله عليه وسلم فليجلس الشكر وليعمل اليقين yake na ɗan kwaye ko kwanta a cikin sallarsa bai sani ba raka a biyu sallarsa ko raka uku yake in jefar da abin da yake kokonto mai gina a kai da ke yana kokonto raka na ɗaya ne ko na biyu to shi kenan ya kaddara kawai na ɗaya ne ya kawo na biyu ya gama sai shi da ainihin na rafawa haka har yanzu manzala sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi cewa idan wani abu ya ko ɗayan ku yana cikin sallah ya ce a yi fani sabbi ya yi suba ya tasbi ya ce subhanallah kuma tasbi limana na baya wanda suke bayan liman ilimin ya fi tsoron kusa tasbi in ma za ni faɗa in ma za ni koran su tafi ina da shi a tasbihu da rijali wa tasbihu da nisa tasbihi maza ne suke mata ko ba su yi magana ba so da wurin su ma da auraye sai dai su yi ainihin tasbihi wannan kenan ya ce to dan haka in ne wanda yake da iya kare ne suna sanar da tabaki wani ya da iya cewa ainihin kare ne kai sai ya yi neman sanar da tabaki in ko yana kokon cewa kare ne ko kuma ba kare ba ya zauna mai neman ba shi masu da sabai tare da dole su cikin shari ne malai shi wani cewa idan sallama imam kabla kamalin salat idan liman ya yi sallama kafin cikin sallah liman da ya yi sallama ya ce da fa shi man kalfawo wanda yake bayan sa wanda suke bayan su man zarbi fa in saddaka ku kammala salatu in ya gaskata wanda ya mota tasbihi din shi kenan ya tashi cikin sallar sa misali ana sallama kai bayan ya yi sallama a kan yanzu ya ga ta subhan Allah sai ga ta tare ne zuwa raka daya sai ta yi ne ta to da raka daya wata da ba da salai sai ta da bayan sallama wani zai iya zai iya jin mamaki a kan cewa in an yi sallama a raka yanzu sallama ta cika ba a nan gurin ba raki a kai ba za ki ai raki a kai zuwa raka daya a'a wannan sallama yana matsayin magana ne kamar kare ne domin ba wurin sallama ba ba wurin sallama ba yana daidai da wanda ya magana इसके साथ सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह ina da yi nan da yi magana cikin mutuwa wani magana cikin mutuwa ko ne ne hukunci shi ainihin ya yi kari wani ya kari ko ba shi na sauka ya ce mina haka in ya kaskata na bayan da neman tasbih ya tashi cikin to ainihin sallarka sai ya ci jiran bayan wa in shaka fi kamari in ne wani kwaiwa kwanto a labarinsa ya ta yi jayayya to amma tasbih amma shi yana kwakwanto da sallar kamar ta cika ya ce tsala alaihi يتجيئ إليه ولاديه وجاز لهم الكلام في ذلك وقنا يا لدى أيهم أجريس أتكلم هكذا بمعنى هنا وكنت نسلل شيء أجريس مكما كانت أما ماذا تزيد أي مقالة يتجيئ إليه ولاديه سلل لديه sake ko ta cewa za su yi magana amma magana ba wani da yawa ba lalle a wajen da ya kana kamala in kuma yin yin cewa sallan ba ta cika ya kamata tasbihi shi kawai a wurin zama kawai sallan ta cika to amira la ya kini ya yanke abin ya kini da kawai sallah ba lafiya kawai ya sallah mai shi ke nan a wata raka da lai a dare guda biyu mara kuran inda shi ya yana da kini illa ya kuran na su karfau sai mutane sun yawai ta bayan ana cewa sallah ba wata su ba ko na kala ko na kala kowa kamar da an samu ijimai na ainihin mawun to fadar a kwalliyar turka ya kina daga nan ya bane kininsa wa yarda ilayhim ya dawo zuwa ga ainihin su wannan jama'a din ya bi abin da suke so domin tsirin da yake wannan kira a a malam a cikin shari'a cikin bayaninsa yake cewa yana nufi da limin yi sallama kafin cikin sallah wanda suke bayan kamar muke nasu masu tasbihi in liman ya tattata wani masu tasbihi ya dawo ya yi kabbara harama ya cika sallah ya su jira bayan sallama saboda ƙari da ya yi wannan sallama ba nan gaba a ƙari ne ba wai ya rage raka da ya ce ba za ce ya yi sallama ba wurin yin sallama ba kamar ya yi magana ya yi ƙari in ya yi kokon cikin labarin wanda ya farkar da shi masa zidin da ta biya gare guda biyu daga cikin mamu ya ce magana ya halatta gare su magana ɗan kaɗan domin gyara sallah wa kammala bi shahadati ma yake sallan saboda shi shi da suka baya suwa sallah ba ta ba yace wannan in ne da yake shi sallah ba shi auren da liman shi kenan kun koya da yake shi kan sallah ya bar wannan azure guda yau to ya yi shaka ya yi sa sai dai in wani da ta ba din sun yawa baya suna da cewa ba sallah ba ta cewa ba mu ba mai san sallah ba ta cewa ba yi bi bai dole shi ne mai bare yake sa ya tashi shi kan bar harama ya shi sallah sannan ya jada bayan sallama a saboda kayan san tsada kai wannan kenan kuma aiki da hadisi da hujja dai wanda aka yi ba a kan shi an karbo daga abu huraiya Allah ya kara masa yarda ya ce lalle manzo Allah subhanahu alaihi wasallam ya juya da raka na biyu kuma ya sallama raka na biyu sai zuwa ne yake cewa kusa bi salam amma sai ya rasulullah yake cewa kama shi Allah an rage sallah ne ko kuma mantuwa kai bi ma'ana sallah a za sallah ake guda hudu ya yarka shi kai sallama sai sallah ne ya tambaye ka rage yiwa an rage sallah ne ko kuma kai mantuwa ne da kan biyun ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa a tare da duniya ne dole ne kan yayi gaskiya haka ya tambaye da yake sai mutane suka ce lalle na haka ya rasulullah kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah shi raka shi da ya rage din sannan yayi sallama yayi sallama yayi kafara ya yi sujjada ko tabbatar sujjadar da ko kwanci da ainihin wannan sujjada ne ya ta tso ne ya kansa ya kara yin kafara ya sanya kansa ya yi kafara ya yi sujjada ko tabbatar wannan sujjada ko kuma ne yi tsawo ne ya kansa ya yi kafara imana ya yi sujjada ba a ji kenan bayan ya yi sallama ya fara sujjada ne wannan kenan a wannan hadisi an yi tifafi a kai shi ya ce ita ya wani lai hukun taufiki wa laushi wa ce littafi a kan yake yayin taimakon Allah da kuma ainihin dacewarsa godiya da ainihin baiwa da nima duka sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala a nan ba kawo ainihin karshen wannan littafi da muke karantawa littafin ainihin afsari a ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a ina muka yi daidai ya ainihin tsara wa cikin lada yadda muka yi kuskure ya ce mana wa ta'ala a shi wanda ya wallafa wannan littafi a Allah ya saka masa da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa rahma ya kara masa kamar da sai mawla Allah sallallahu alaihi wasallam nan zuwa zuwa Allah masa addu'a sannan malaman mu suka da mu Allah ya saka musu alkhairi a kiyayen mu Allah ya kara musu rahma Allah ya saka musu alkhairi bayan nan a za a yi addu'a insha Allah akwai kwanaki na musamman da suka ainihin tsaya tsaya wa daga wajen ganin cewa wannan karatu ya ci gaba ya yi ke Allah ya saka musu alkhairi a kuma na ɗauka ana sawa a nijiya shi mana baban shi Allah ya saka masa alkhairi shi ma wanda ko da yaushe ba kuke ake ba ba na dace ba amma yana kokarin ɗaukar wannan sannan kuma ga ƴan uwa wanda yana tare da su su malam Umar da ainihin shi shugaban kwamitin gaba daya wanda saurin su ne abin ya ci gaba kuma za mu ba shi Sheikh Malam Abdullahi da Sheikh Modibo Tukur shi ke gabatar da karatu a wannan guri amma saboda ainihin da ruri da yau da gobe da kuma kuma yin da shaka banza ya ba da mutum cewa kana ba wurin mata zuwa ci gaba da yin karatu insha Allah za a fara abin da ya gagara kuma ya yi rubutu a rika tambaya ainihin aka tambaye ta zai ba da masa insha Allah shi kuma ainihin babban yayin alhaji baboro shi ne shugaban kwamiti na ainihin gabatar da abin da ya kuma a wannan masallaci shi ma za ya saka masa da alkhairi da sauran iyayenmu da yayo da yan uwa da ainihin abokan arziki da su ainihin halartuwa wannan guri domin sauraron karatu su wanda ta kan fasai domin shirin karatu ana yi in ba ka ganin cewa ba ka zuwa duk yi wani yankin ba ko ba ka ba akwai ma da yake cewa in aka yi karatu aka ce akwai tambaya in ka ji an yi shiru ba wanda ya yi tambaya to a cikin biyu akwai daya ko an fahimci abin da aka yi gaba daya ko kuma duk abin da aka yi ba ku fahimci komai ba to ba san waje ne kuma da jama'a kai ba alayya halin da aka ne za a gane cewa ana fahimta ko ba fahimta da kuma halartowa suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa albarka cikin karatu mu Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu sai na rayuwa da kunci da ake ciki suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zabe ne ke karo mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lafiya a kama lafiya ya zama mana shugabanni na gari a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji nan sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha illa Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tambaya da ko ko yi tambaya da tambaya mun ne idan ya jira liman ya fara raka a nan biyar ba an ce liman ya zo na raka na hudu ainihin sai kuma ka tashi da yake ba saboda a raka na farko an wasu jada ala liman ya je bada na raka dole sai ya kawo rai biyar kenan ita da liman ya tashi kawo rai biyar din ya mutum zai yi to alayya hali ana sallar da kai ya tashi kawo rai biyar ka bi ta rai biyar din da kai sannan zai fi jada ba a shi liman da saboda ya je bada na raka da har ya kanta maganar cewa ainihin akan ya fi yin liman shi liman ya ne yin sallan magari ba da misali da kura kan sallan magari ba liman ya raka yi ya ne fi yin shan raka yi don nan kamar raka uku ne shi liman ya taba na akan ya fi sai kuma ya tabbata cewa raka ne ne to shi liman ne sai sallama wani ma wuya za ka yi abin da aka yi ba daga tashi ne ke suka to wannan nan lalle ke suka to wannan raka din ba kai jama'a da yawa an ne za a rinja yi ka ko shi ma an ke iya ga wata da shi ya yi kokonto in yana da yake ya yi ta kai gina ta amma in yawa bayan su ma na ta sallan ba wata cikawa wata cikawa aka rinja yi shi to ya bari yakinin sa ya ji abin da jama'a suke faɗa in an yi sallama sai ya su jiran ba ne don yana abin da zai yi shi ma dole ba zai yi a cikin aiki a kan yake na da dole za mu sai yawa ba za ke wata cikawa misali da wasu ya wata cewa lalle raka da gini shi ya gina kamta kan yake dole bare shi ne har ya yi misali har ya yi sallama idan ya gane cewa rinjayen nan eh ya yi sallama a yar magana wa yake yi ya yi magana wa lalle ya yi gane cewa an yi da ya shi ya yi sallama zai kan shi ya kawo na raka a cikin in ya kawo su da ba da su suka yi kare lalle magana da suka yi da kuma sallaman da ya yi ma suka kare da sai na kawo raka ce da ya sallama shi ya ke tashi ne ya ce shi kawai tashi ka ake da shi a tashi kuma ya ke to lalle za ta yi kare da sallama amma shi shi wanda ya na ba ka rabu da kai da yake yin sallar da shi na da leone yake ko kun shi ne kai Na, sai sannan shi.
kuma annan sallar da ta rikice wannan sun bi imam wannan sun dauko alayhi halin imam suka da har ya tashi in zai ba shi sai duk da ka zauna sai ma zai ba shi in kana cikin wannan zirin sallar da Allah Allah akwai wani ne tambaya da rakkama wanda ta da ta kai kwarai da gaske kamar yadda aka faɗa kamar da kuma malamin ke faɗa mana cewa a ƙarshen da ya abu da rikiyo ne bai ci wannan bayan da su da rakkama din zai wahala ainihin ka ga bari ne ya rasa na kamar kada kare da duk masai da aka rika zuwa da su a musamman cikin littafin risala za ka ga kusan duk suna yi zuwa kan wannan ne za ka faɗa da maka ne haka haka da cikin mutasa shi wannan ne shi ne kamar foundation na duk abin da ya shafi hukunce hukunce na sallah ɗin na yi shirin sa da jimawa insha Allah in na kammala wannan ɗinsa wani gwaji zai yi wani sati da yi kuɗa da yi da dama sai kawo a raba sai a bar gwaji ya masallaci duk wanda yake bukata sai ka ba shi ka gwaji da wani shi ne kuma al'umma su amfana assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقد أجيب الكريم muna Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yadda fuskokin mu a wannan lokaci a wannan dare a wannan rana juma'a a wannan masallaci na babban masallaci na juma'a a gidan shaimu shek ɗalibi ya haya Allah maka rahama Allah saka alkhairi a ne wakili ne na shi shi Abdullahi Shek Malik Tukur ya ce zo wakilce shi tun da yau ga aikata ma'amala littafi na littafin gyaran sallah wanda shi sai yi bashir ya gabata wanda ya gabatar da na farko a wayani mun zo mun yi kadama alhamdulillah yanzu mun zo gaba na biyu an kammala wannan littafi na azari Allah ta kan da alkhairi abinda shi shi Abdullahi ya ce isar ya ce a gaya a kwamitin masallaci ko kuma kwamitin wannan wannan karatu a musu godiya na musamman sannan da kan su masu sauraro idan ba mai sauraro mai karatu rai ta ce ni ba idan ba mai ta ai ba mai karatu masu sauraro ba ta ce ni ba saboda ya ce kafin a gaida a baiwa shi mai karatu godiya a fara yawan masu sauraro karatu godiya don shi an sa shi ne zuwa kuma zai yi umarni ya zo ya zauna a yi koda wani rana ne su wani bayan Allah ko wani tasowa ne don amfanin kansa saboda ka ce a kowa godiya Allah ta kawo kowane kai abinda a karanta aka aka ji Allah ba ya faru da shi shi kuma Allah ba da ladan karantar da mu da ya yi a wannan lokuta akwai ayyuka dama gaban da ya bari ya tura kansa domin yanzu da wata zama karatu kowane kuma to saboda a jinjina masa Allah ta karba kai Allah ya maimaita irin wannan zama ne sannan ya yi magana shi malamin da kansa ya ja samu kwamiti kamar su mana layi domin tun da an gama na karatu za a yi hutu saboda an fuskanci ramadan to bayan ya faɗa mun tattauna tare da shi shi abdullahi kuma na kira kwamiti ɗaya daga cikinsu malam umar ya zo mun sake zama ya za a yi da wannan karatu ga azumi ya karo sannan kuma ga abubuwa na wanda ba na yasa yau da kullum ba shi ma da ya na ba da shawara ko a yi hutu daga yau sai sallah sai ma da suna ya ce a dama ana bukatar a zo ne a yi karatu tunda ba a zuwa sai a sun koya ba ma da a yi karatu an ba da wani lokaci zai zo ya zauna a karantar to shi yana ba da umarni ba da kuma malam umarni a zuwa cigaba da karatu a zuwa littafin da ake ganin za a dora domin a cigaba da karatu sai ya ce mini wani shafi za a dora na ce a wannan kuma sai su masu sauraro in sun ce a mai ta kawo ya je a koma baya in sun ce a mai ta ala je a koma baya in sun ce a tafi risala a tafi risala in kuma za a ci gaba da tambayoyi har wannan zan suka bari layi lambu amma shi ma da abin da ya ce a faɗa za a yi karatu na sati uku juma'a uku kenan saura juma'a da ya kama azumi wannan kuma ba da hutu ijimalan ya ce a gaya muku an ba da hutun wannan rana shi kawai zai yi nazarin abin da zai yi abin da ya kamata ya yi saboda shiga wata ramadan wannan shi ne sako da yake da isar kuma na shi isarwa shi malam umar ko da ban zo ba ya isar na ma isarwa shi malam babangida a tsaye haka malam din ma shi ma na isar masa da ni da malamin umarni ne shi shi abin da yake aiki kawai shine rabu so mun gabatar da wannan Allah sa su masu raro su fahimce mu kuma in an goyi bayan wannan lillahi alhamdu so na wani a tsora masu nauyin littafin da ya kamata su saka idan abin da ake sayar za a saka a bismillah sai a gaya musu sai a gaya shi malamin rajin masu zuwa tafi a zuwa saura wannan shine sako na shi malamin shi abdullahi shi wani mutukur a muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba wa shi wani dan uwa namu sai shi bashiru wata gidan sai da nisa kana hatta arawa amma kullum cikin ikon Allah za a zo a wata da wannan karatu da muna godiya akwai masu sauraro akwai wani har bayan da take yana zuwa na yin sauraro wannan karatu kira irin suna nan dama mutanen kazara irin su alaihuwa a zan dai da yawa saboda haka shi malam Allah ta kada kai Allah wani ya sani a kai da suka karatunsa malaman da suka karantar da shi na Qur'ani da na ilimi Allah wani ya saba da alkhairi Allah ta yi zani wannan gobe ya fito daga shi malam Allah da malam Abul Bakr Basule Halifa almajirin wani Basule ne ya zama almajirin Halifa ne suka da umarnin su ne aka zauna ake wannan karatu duk abin da aka ji da sunan suka yi shi da wannan yanzu sako ne Allah ta ga kai sai yi muna godiya Allah shi kamar wata Allah ya kai musu Allah ga bata mana Allah ba su da imani wannan karatu karatu da aka yi Allah ba da ladan da Allah ta ji zai Allah ta musu da imani ba azumi mun ke fara sai za ki bari ba da wannan hutu amma dai malam ya ba da wannan wani muna godiya da ta ga kai shi ma da Abdullahi muna da godiya da ya ba da wannan dama littafin da ya rage na tsakanin sai kwamiti ne ko yanzu suka zama su kwamiti da za a yi kwallon da za a yi shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
zai jawabi sai addu'a
alhamdulillah jama'a assalamu alaikum ina yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo karshen karatun wannan littafi mai dimbin albarka mai dimbin tarihi wanda in aka duba tarihin da wanda ya rubuta wannan littafi littafi ne wanda yake da dimbin tarihi a takaice bai kammala littafin ba Allah na rasuwa yana cikin rubuta shi Allah ya kalli kwanan saboda aka ko ba a samu wani wanda ya kama ya ci gaba da dora ne a kai saboda haka Allah ta kama da alkhairi duk wanda ya fahimci wannan littafi to yawancin hukunce hukunce da za a yi na ibada to insha Allah ya samu kamar da shi ma da ya faɗa mana cewa lallai duk haka ne mu kasa sai da kai samu na yi bayani saboda haka da wannan littafi a fahimce shi sosai sosai da kyau kuma wanda yake da shi ya dinga shi yana nazarin da inda ya manta ko bai abin da ba ya dinga tunatarwa ya dinga zuwa yana tambaya yana da kyau saboda haka Allah na kamala da bakari kuma da zai ga sunan da dama wanda zuwa a gani sha Allah za ya sa akwai da suka kama akwai da sabai iri iri wanda rubuce rubuce da zuwa da zai dace da irin wannan da zai da ake saboda haka ne duk da shi kamar da shi ma na babu bai fada duk da shi da aka ya dace na za a yi sha Allah ba za a kai insha Allah ko ba na tashi za a yi ga ba da cewa lalle ga shi an sai yawa da shi kenan to za a sani da sun aka saboda ga wanda yake da shi zai iya zuwa da shi ana karantawa ya bude shi bayan yana dubawa kamar da Allah ya tafi mu kuma idan an zo karatu na na rika da nutsuwa ana fahimtar karatun sosai kada ya zama da ka ba da lokacin ka gangan cikin ka yana nan amma ka dauke hankalin ka gaba daya har ai karatu a sama ma baka sama mai ake kaga bai yi ba amma yadda kai kokari ka zo to ka taro hankalin ka lokacin da ake karatu na kana sauraron ba da kyau irin abin da baka fahimta ba ka tambaya shi ne amfanin tambaya ne annabi ya ce a tsawon kudi ne shi tambaya rabin ilimi ne saboda ka Allah saka mana da alkhairi wannan wuri Allah da karatu za mu yi ba mai yawan gaske karatu za mu yi ba sosai saboda haka Allah ta kara kai ba a za mu kawai ta ba saboda lokacin sallah ya yi ba ta ko masu sauraro ce mu ba sauraro duka ni ma yana ciki saboda haka Allah ta kama da alkhairi ba don kawai ba saboda muhimmancin sa annabi ya ce ya zai ba ina wa lokaci a ne yin mai kona don nufi lokacin da ya wani wannan hadisi sabon ka ce rasul layi tun ba laraba ba ne ya ce idan ka samu ilimin mutanen wuri ka kudu daga kai musu to haka na kan yi ilimi kowane da ka neme shi shi ya zama da suke da amma ba ka nemi ilimin zamani kuma ka nemi ilimin addini ilimin addinin ka yana hannun ka na dama ilimin zamani ka yana hannun ka na hagu shi yasa ake buɗe makaranti ta ko'ina da yawa in baka samu wannan ba za ka samu wannan in baka samu wannan ba za ka samu wannan cikin lokutan ka dai in Allah ya ba za ka rasa wani makarantar za ka na zuwa ba saboda ka yi kokari ya mai da hankali sosai game da muna yin karatu na koyon turanci da larabci a makarantar yaya haruna mun daɗe muna yi saboda ka yanzu ma muna nan muna ta yi wanda yake da sha'awa zai iya zuwa ya je ya fita a cikin wani karatu da dare muke da karfe takwas zuwa karfe da ya tashi kaga da dare ka gama harkokin ka da dare da ke karatun ka saboda ka Allah shi ne kuma wannan tarihin da ake zalla ba da haɗin kai sosai a rika zuwa a rika zuwa a rika zuwa akwai amfani sosai mai yawa da fatan Allah da yankin Allah ta kama da alkhairi a fatiyar lalata lalata
akwai haka don
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ربنا وعافنا وارزقنا وسلمنا وإيانا وإياك تهدينا وإيانا وقلنا وعلينا كتابنا وعلينا كتابنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح العظيم والخاتم ما سبق ناصر الاسلام والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
su iyayen da su gabata Allah gafarta musu da malaman sannan masu bukatar za mu a ciki su ma Allah biya kowa bukatar sa sannan wannan hali da muke ciki na yanayin rayuwa su ma za mu addu'a da ne su ma Allah ya sa ah, mu wanye lafiya Allah warware akwai jarabawa ta same mu nan Allah ya sa mu cinye ta da kuma kai da gare mu Allah za mu yi addu'a wanda aka yi zaɓuɓɓa na ƙasa ga wayansu da ne Allah wani da ya zaɓu daga alkhairi da wanda ya ji ɗan wala ya addu'a ko ma ya ci gaba da addu'a ko ya zo wani alkhairi sai ya ga wani addu'a da za mu sha shi
suka bukaci mana da kai da lafiya mana wanda za mu buka Allah ta yi wa lafiya mana lafiya wannan mafi da suke cikin da ba shi da zama alheri shi ya tashi wani mutum ke zama mai ta addu'a mai ta addu'a addu'a shi ne zai zama alheri zai biyo baya da ba shi Allah shi ke marasa lafiya mai gida da ake sallah ba su lafiya dukkan wani mai bukata na alheri na lafiya mana da ke ya alhamdulillah min alamin alhamdulillah min alamin ya min alamin ya min alamin الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا هدينا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
kuma ce a ɗaya za ta tsaci mara hukuku madabarsa lafiya da wasu lafiya madabarsa lafiya gida da wasu lafiya alaƙawar lafiya alaƙawar lafiya a wani hari da muke ciki allah ya allah da kagar kagarin da muke ciki allah ka yayi mana limamin mu wanda zai wani rubu da ya ce ba wanda ba shaƙi ba an shaƙi mai kuɗi an shaƙi sarki an shaƙi talaka da sauran ba wanda ya kamata ka kai gane cikin wani shi ne addu'a Allah bai biya mana maganin ku Allah ka kai ta mana ku tattara kayan ku kun je kun miƙa musu rike su mana ku mu ba da kayya da saboda haka addu'a shi ne maganin ku kai arziya ya shi kana asibiti na kuma Allah ba shi lafiya su wani na bayan Allah suka na karatu musamman shi harama da shi harama duk yayin su kowa ga Allah duka da iyayen su kowa ga Allah da muna fatan duka Allah da kansa gaba da musu wannan fatan wuri da muke kallo kasuwa ina Allah da albarka Allah mana albarka Allah ya barka gidajen mu Allah ya barka garuruwan mu Allah ya barka kasar mu Allah ya kawo cika da imani ba ta yi kula da fatan sai da su baban mu bayan shi kaɗai ne rage a wannan da shekaru irin sa da malam umar duka musu addu'a da suke haɗu da mutum Allah ƙara
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفور والخاتم لما سبق الى سيدنا الحج العاجل الى سيدنا المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين